بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya haɗa mu a yau asabar sha biyar ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da arba'in da bakwai waje da takwas tara ga watan takwas dubu da ashirin da biyar miladiya wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin kitabu umdatul ahkam na alhafiz al'allama abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi insha Allah ya zamu shiga cikin kitabul janais malaci an abi hurairah radiyallahu anhu qala na an nabiy sallallahu alaihi wa sallam an-najashiyya fi al-yawm alladhi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا wannan hadisai ne guda uku wataƙila za mu kanta guda biyu kawai hadisun abdullahi ɗan abbas wataƙila yana buƙatar wasu ‘yan bayanai wannan hadisai mala ce daga abu huraira رضي الله عنه قال يتنع النبي صلى الله عليه وسلم نجاشية في اليوم الذي مات فيه مظل يا لابرتا مصحبانسا متوى النجاشي أرانا دواتو وأن متوى تأسا مسا أرانا دشي وأن نجاشي يموت وخرج بهم إلى المصلى سيبتدسوا وجن, وجن نذائي سلة فصف بهم يسا سكي سهو سهو وكبر أربعا maza Allah sai ya yi kabarbari guda hudu wa an jabir hadisi daga jabir radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla ala najashi maza Allah yayi ma najashi salla fa kuntu fi safi thani aw thalith ina cikin sahu na biyu ko na uku yau insha Allah ta'ala zamu tattauna abin da zamu tattauna a karatun mu shine wato waɗannan hadisai guda biyu da kuma ila matashiya akan shi kanshi salatul janayis kun ga a ciki nan an faɗi abubuwa da yawa a jidda karancin wato takaitattun jumlul da ke cikin hadisan akwai magana na wato annayu wato shine mutum ya faɗi labarin mutuwan wani akwai lokacin da yake zama daidai akwai lokacin da yake zama ba daidai ba a dinga labarta ma mutane mutuwa da mutane to akwai bawab da shari'a kan wannan to amma dai wannan yana daga cikin abin da yake na daidai din wanda ke ya halatta a gaya wa mutane labari na wanda ya mutu a zo a wato shirya shi a kai shi kushewansa sannan kuma banda shi kuma akwai shi annajashi annajashi ya rasu mazalla sai ya mashi sallah abin da ake malamai ke kira salatul ghaib sallah na wanda shi baya wajen aka sallace shi yaya malamai ke fahimtar wannan aiki na maza Allah ya suka yi hujja da shi saboda inda maza Allah ya ci gaba yana duk wanda ya mutu ko yana nesa da shi ya ci gaba da sallatan wato duk wanda ya rasu wanda baya bai inanci inda maza Allah yake in ba to wannan babu laifi sai ya zama sunna amma tunda dai maza Allah bai ci gaba da yi masauran mutane in suka mutu ba nijashin kan aka samu yayi ma to wannan sai ya zama shi ma abin tattaunawa ne tsakanin malamai sannan banda wannan kuma akwai magana ta kabarbari da ake yi ma ake yi a cikin sallan sallan wato jana'iza nan karar hadisi ya faɗi kabara guda hudu akwai sauran hadisai da suke nuna wato ana iya karawa insha Allah zamu zo mu magana akan waɗannan hadisan su kansu sannan kuma abu na gaba akwai maganan abubuwan da ake karantawa ana karatu ko ba a karatu wannan magana ce ta malamai ga masu cewa ba za a karatu baki da wanda wannan shine mazhabin malikiya mazhabin da muka tashi a kansa ba a karatu sai dai a ta addu'a kawai to amma kuma akwai mazhabin da suke cewa za a yi fata to bayan kuma an ji fata kuma akwai masu cewa kuma za a yi karatun karatun sura ba wannan duk sabani na malamai wannan duk da hadisan ya sun ya zo da su a takaice amma kuma duk sun shafi waɗannan masailin insha Allah za mu bi ɗaya bayan ɗaya mu tattauna sannan kuma sai mu shiga hadisin Abdullahi dan Abbas shi ma yayi kama da hadisan nan guda biyu sai dai kuma akwai wato a dan bambanci kadan shi a cikin hadisin an ce salla ala qabrin ba'da ma dufin yayi salla ma wani kabari bayan an riga an binne kabarin malai ce kitabul janais al janais jam'i na jinaza ko janaza jam'i na jinaza ko janaza wasu daga cikin malamai sun ce ma'anansu daya jinaza janaza ma'anansu daya wasu daga cikin ahlul taqiq suka ce janaza suka ce aljanaza shine wato shi wanda ya mutu din kawo ga jin karamin jimu din amma tausayi sama kaga shi ke sama kenan jinaza kuma shine makarar da aka sa akai da aka sa shi a kanta saboda shi bambancin shine shi wanda ke sama shine janaza wanda ke kasa kuma shine jinaza wannan shine wato a shine wato abinda wasu daga cikin malamai suka faɗa wasu daga cikin malamai suka ce aljinaza shine wato mamacin mamaci a hal a halin yana kan abin shi makarar sai a kira shi da jinaza wannan dai duka dai ana faɗa ko jinaza ko janaza ko wanne zaka ji malamai suna faɗa aka ce aljanaza suna ya da taro duk wani abubuwa da ake yi domin a wato shirya mamaci a mishi wanka a mishi sallah sannan a bi shi har zuwa kushewansa wannan sunan shi janaza wasu daga cikin malamai watakila kaga sun haɗe hadda ma wato zuwa gaisuwa da ake yi ma ƴan uwan mamaci duk da wannan ana yawan ana kira shi ta'ziya amma dai shi ma dai ana kira shi wato janaza din an halarci janaza na wato mamaci din a to magana akan janaza dole ba za ta yi ba in an zo akan wannan gaba duk da wannan fiqh muke yi a wato reshi ne da magana akan mutuwa ko muna so ko ba ma so dole mu zama muna wato kintsi ma wannan rana da za mu zo mu mu fuskanta dukkan mu ɗaya bayan ɗaya yadda muka zo ɗaya bayan ɗaya ko haka kuma kowa zai koma ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya haka kowa zai koma wajen wato mahaliccinsa saboda ka alkalamu al janaza faru an alkalami an al maut wato wani reshe ne da ke magana akan mutuwa ko faru an alkalami fil maut da yawa na kan samun ahlul raqaiq masu masu wato magana akan gyaran hali da sauransu suna yawan magana akan wata mutuwa aka zo za su yi magana kan janaza kuma za su haɗe shi da magana kan mutuwa saboda su sa zuciya ta zama wato ta ta ta zama wato ɗan ya shakaf za ka ga wani lokaci har ma suna kaɗaita wannan wato ɓangare da, da wallafa akwai ibn rabi'i ibn, ibn zabra rabi'i ya da littafi da ya sa mashi suna wasail ulama inda hudurul maut wasiyoyin malamai lokacin da mutuwa ya halarto musu wasiyoyin malamai lokacin da mutuwa ya halarto musu da shimfiɗa sinadinsa zuwa ga manya-manyan sahabbai yanayin wasici da suke yi lokacin da mutuwa ya zo musu wannan na nuna maka kuma aiki na makamata wannan mutum dole ya rika shirya ma wannan abin da zai je ya tunkara kuma dole kuma ya shirya abin da zai bari abin da aka je ka tunkara shi ne aikinka abin da kuma za ka bari kuma shi ne abin da za ka bari na mutanen gidanka abin da za su rika maka wasu daga ci zaka ga sun faɗe shi a cikin ƙarshen-ƙarshen maganganu akan wato littafi na arqaib na jaran hali kamar an duba wasu qala wa nuzhatul fudala na ibn hibban al-busti zaka samu can ƙarshe shi ya samu yayi wato babi da ya nuna wajibcin wato a dinga tana mutuwa ibn abi dunya ibn al-jawzi a maganganunsa da yawa da tafsir zaka ga su wasu a baya ba wajen kawo manganin magabata da kuma lissashe da bayan Allah cewa a rika tuna mutuwa wajibi duk wani mai hankali ya rika wato tuna mutuwa ta hanyar gabatar da da'a ta hanyar kuma yin abin da ya kamace shi to akwai abubuwa da da yawa da shi kashi mazala yayi mana umarni akan wajibi rika tuna mutuwa daga cikin abin da yake zuwa a manganin na magabata akwai hadisi da Imam Tirmidhi Imam Nasa'i Imam Ibn Majah Ibn Hibban a cikin sahihi littafin sa ta qasimul anwa kuma ya sake fitar da shi a cikin wata lokala ta hanyar muhammad ibn amr ibn alqama almadani daga abu salama ibn abdurrahman ibn auf daga abu huraira maza Allah ya ce akthiru dhikra hadimil ladhati almaut ku yawaita tuna wannan abin da yake wato yake wato ninniki duk wani jin dadin ka yake lalace duk wani jin dadin ka shine mutuwa wannan hadisi hadisi ne hasan hadisi ne wanda yake isnadin sa isnadi ne hasan ya da kyakkyawan salsala saboda Muhammad ibn Amr ibn Alqama al-Laythi al-Madani akwai magana akan sa amma kuma hasanul hadisi ne akwai magana akan cewa hadisi ko mursal ne kamar yadda Imam Zara Qutni ya faɗa wato babu ambatan bai zama sadajje zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma dai daga cikin manyan abintattu akwai Al-Fadl ibn Musa As-Sinani ya sadar da isnadin zuwa ga wato Abu Salama ibn Abdurrahman bin Auf zuwa ga manzo Allah zuwa ga Abu Hurairah zuwa ga manzo Allah a wasu daga cikin daga hadisin ya tabbata a wasu daga cikin lafazin hadisin ake hadimul ladzat alhadim shine kaman muhaddimul ladzat wanda bai zai kakkarya jin dadin ka baki da shine hadim hadim in ka ce hadim akwai lafazin hadim hadimul ladzat hadimul ladzat shine qati'ul ladzat bi sur'a wani abu da kana cikin jin dadi zai zo kawai kamar almakashi da datsi makashi shine hadim da aka ji kowane kalman dai zaka samu wato ya yayi daidai malamai suka ce ta yaya mutum zai rika tuna mutuwa shine wato ya gabatar da da'a ya rika yawaita tunanin cewa shi din ba ya zo da wama ne ba in ya rika tuna cewa ya bai zo da wama ba kaga babu babu ba zai yi a ce ya zama ya dirfafi neman duniya kawai kamar babu na gobe ba ba kuma zai yi kuma ya ce zai bar wato iyalansa zama suna yin wani rayuwa na sakaka yadda in ya mutu zai zama wato suna yin wani rayuwa wanda ba shi ne dace ba abu ne sanin ne cewa mutuwa babu wani wanda zai guje mata duk yayin da mutuwa ta jefo maka mashinta to ba kamar sauran masu suka ne da suke da wato ganuwa ko ginshiki ko wani mai ake kiran shi wato addir shi ne dai ganuwa din da za ka sa ka kare wannan mashin ba ba wani inda ta je hoto ko kana sama ko kana kasa ko kana kunci ko kana tsaye ko ma me kake da sai ce wannan wato mashin mutuwa ya same ka babu abin da zai hana wannan mutuwa tana da magaji iri sosan gaske mazala yana cewa inna lil mawt sakarat mutuwa tana da magaji sanaka dole dole mu rika shiryawa dimi hankali dole ya zama ya dimanta akan tana lokacin da zai je halda ubangijinsa ta hanyar gabatar da da'a ta hanyar kuma ya guje ma duk wasu abubuwa da ubangiji ya haramta sannan kuma kare baya-baya daga abin da zai zama ya sanya Allah ta'ala ya yarda da shi kare abin da zai zama ya ci dukiyar mutane ba tare da hakki ba sun mutu ko shi ya mutu in sai an je gaban ubangiji kuma za a ƙara wani shari'a wannan kaga babban babban wato kalubale ne na gaske sannan kuma a waje daya wannan yana nuna maka cewa tunda mutuwa riga kowa ne kowa sai ya sa ta mutuwa yayin da ta jefo maka wato mashi na mashinta to kowa ba wanda sai kare maka ita to kuma yana nuna maka cewa mutuwa ba abin yin ba a ne ko izini ba za ga a ƴan kwanakin nan shugaba buhari ana so wasu suna ta izgili ana ta waƙe-waƙe ana waye wanda yana nuna maka cewa mutuwa ba wani abin izgili ba ne to me za ka menene abin izgili a mutuwa abinda kab ibn zuhair yake cewa kullu ibn unsa wa in tsala salamatuhu yawma ala alatin hadba mahmud duk wani dan mace ko da ko ya dade bai mutu ba to wata wata na sai an samu wato ya wato an dauke shi a makara shi ma je an ji ya sashi a kushewar sa saboda ka wannan baya cikin tarbiyya na musulunci a kalama wani wanda yake ba kana da tabbas cewa shi wani dan wuta ne ba kalma kana wai wato jin dadin mutuwarsa wannan ba wani abu ne wanda yake ya wato yana daga cikin koyarwar musulunci na wato da ya koya mana ba na'am wani lokaci ana iya samun wani mutumi wanda yake kowa ya gallaba kowa ya gallaba kowa wani daga kyan dan fashi ko da kyan dan daba mai kwacen waya yana kashe mutane ya mutu sai mu ce alhamdulillah Allah ya huce da mu daga gare shi amma shi wanda ya riga ba ya gama mulkin nasa yanzu ba ba ya da wani tasirin a zuwa gani ya riga ya mutu ina ganin wannan rashin rashin tarbiyya ne a samu yara matasa wanda dukkanin su galibi su kusa da iyayensu a raye a wato a ce ana ri ana wato wani wato biki da cewa wane wane ya mutu balle galibi kuma iyayen nasu ma yara ne ba wai matasa ne galibi ya shekara wanda ya shekara hamsin shekara hamsin da yan kai ne da kuma shi wannan mutumi shi ya ja ma ya ma dan shamiya kai yanzu kai zaka ga a gari zaka kai ko ba za ka kai ba Allah ta'ala ya kyauta saboda haka dai wato dole dai dukan mu rika tuna mutuwa ɗaiɗaikun mu da kuma wato jama'un mu dole kowa ya rika tuna mutuwa kuma wannan amfani rika tuna mutuwa din shine wato mu zama muna yin aiki na gari amma abin ma da zai baka mamaki zaka samu wannan ya daga cikin abu na ƙarshe da ƴan adam ke tunawa dan adam baya san mutuwa sannan kuma yana daga cikin abu na ƙarshe da yake tunawa shine mutuwa a kuma abin da zai baka mamaki wannan ba wai ka baka ba ba wai kawai talakawa ko wasu a su ne kawai masu tattalin mutuwa ba a an masu kuɗi na ma masu kuɗi ba su kawai na ba su ne ba masu kuɗin aidai da tun suna jin daɗin masu kuɗi ba sa son mutuwa kuma ba sa tunata masu mulki ba su tuna mutuwa kuma ba su son ma a musu makaranta saboda sun yi zalunci sun kwasa sun kwasa kace za su yi lahira kaga za ta biye su wani abu da ya baka mamaki ko shi ma har talaka shi da yake dan shan wuya mai kai koma ga Allah kuma zai zama shi ma ba mutuwa yake so kuma baya son ma a tana wasu mutuwa to abin da ya kara kuma baka mamaki kuma su ma kuma har malamai har malamai ba wani wanda zai zo zaka zaka zo kana yawan ambata mishi mutuwa ka ce wai za ku wato zauna lafiya daya lafiya amfanin ka ce wai cewa ina son mutuwa wannan ba shine ba wanda yake son mutuwa amma mu rika tuna mutuwa shi ne mu rika gabatar da da'a ma Allah ta'ala kada mu zama a same mu muna kiki juna muna hikidu muna kokarin gogoriyo da juna muna kokarin wato gasa da juna muna kokarin ganin bayan juna dan duk wani alamu ne cewa mutum bai san bai tunani bai tunani zai mutu Allah ya tunani zai mutu shi ma to in ka kai shi ka kai ka kai wani cewa wani ya mutu dan me zaka tunanin kai zaka yi saura abin kamata kai tunanin zaka yi saura mutum da ka san cewa kai ma zaka je wurin wannan wajen to amma kamar da na faɗa hatta malamai su ma ai wato yan adam ne galibi duk iyayen da kaga mutane guda biyu suna rigima ɗaya na su nema ya kashe ɗaya duniya ce kawai ta hada ba wani abu ko da malamai ne kuma wani daga cikin malamai na yana cewa duniya ba ta lahira ba ta hada fada duk inda kaga mutane biyu na rigima ko tsakanin mutanen kirki ne to duniya ce ta hada ne wani abu ne ya zo ya shiga amma dai lahira ba ta hada fada ba a cewa wai dan kawai lahira bar mu zo bi rigima a sai dai wani duniya ya shigo wasu abubuwa sun shigo ko da dai masu kirki ne amma dai za ga duniyar dai ta dan shigo koyaya in ka gana rigima daga nan kuma sai a fara neman maturan kowa har malamai kamar da nace an nuka samu suna irin wannan malamai wani lokaci wani na son mabiya sai ga wani ya tare mishi waje shi ba da ya mutu kawai a huta wani na son kaza wani na son kaza wani na son shuhura shi kuma ya danne mishi tauraruwarsa daga cikin abin da ake ba da labari akwai ashabu ashabu za ku ga muna kawo manganinsa daga cikin malikiya to imamu imamu shafi'i yana daga cikin shi kansa ɗaliban imamu malik shi kansa amma da ya je masar sai zama wato yanayin shahararsa da ilimi ya zama a cikin wato ɗaliban imamu malik ba wanda zai iya kerawa da shi su a shabu sarsa ya zace da shi daga cikin abin da ake ambatawa ya rika yin addu'a shine Allah ya kashe imamu shafi'i in ba haka ba zai riga ya dalata mazhabin imam malik mazhabin malikiya baki daya ana cewa wannan shi yasa wato daga baya Imam Shafi'i yayi wannan baitin tamanna rijalu an amuta wa in fa in amut fa tilka sabilu lasu fiha bi awhadi fa qul alladhi yabqa khilafa alladhi mada tahayya li ukhra mithlaha fa kalqadi ina cewa wasu mutane suna son mutu to wannan dai wata hanya ce da ni ba ni ne ni kade ba na mutu kai ma bi na zakai Imam Shafi'i Allah ta ya masa baiwa kware da gaske wato zai wuya wato a cikin malamai ka samu wanda yake ya taka kafa sa ilimi duk da kuma irin shekarun da ya yi shekara hamsin ne kawai da biyar ya yi hamsin da hudu nake tsammani ɗari da hamsin aka haife shi ya rasa ɗari biyu da hudu hamsin da hudu kenan ko iya shekarun da Allah ta ya sanya imam shafi yake na a duniya amma abin da ya taka na ilimi malamai da yawa suna faɗin cewa ba ma kowa ne ya taka ba a sannan kuma yana daga cikin wato masifa kuma a wannan al'umma za ka samu ita yanda wato mutane da dama suke nema su mai da lamarin wato shi kansa mutuwan nan in an mutu abin da ke zuwa a baya ce bai baya da kura suka ga wato iyalai suna yin wasu abubuwa wanda ba daidai ba wanda wannan shi yasa ma yanzu wannan shafar da nake wannan akan wannan kisan ta tauna yanzu wannan shafar da ne a baya abin da ta tauna a yanzu shine abin da muke gani yanzu a da yake faruwa bayan wato mutum ya riga ya mutu ko babban mutum ko babban mutum ba kamar yadda wannan shine za ku ga abin da muka ta gani lokacin da shi mai girma shugaban kasa wanda ya rasu Muhammadu Buhari ya rasu wasu abubuwa da aka yi ta yi a wannan lokaci tun daga lokacin da aka sanar da mutuwan nasa daga lokacin da su iyalan nasa muka ga hotunan su a London daga lokacin dawo daga lokacin da aka tura wani shi mataimakin shugaban kasa je ya zo da gawan daga lokacin da wato suka dawo da gawan daga lokacin da abubuwan da aka rika yi a wajen ko miskala zaratan babu abubuwan da aka rika yi wanda zaka ce ka kayi kafsu a wannan yanayi to kuma wani abu da zai baka mamaki inda wannan an jayi shi ne a boye to sai dai muka ji labari ba za mu ambaci ba za mu muka misali ba sai dai mu zo mu ce amma dai da yake a lokacin da aka yi ba lokaci ne ka zo kana faɗan wasu magana na negativity ba ina buƙatar addu'a ne ba ba lokacin da zaka zo kana wasu maganganu ba in kai maganganun ma ba mai gane ba dole kai mai da'awa mai wa'azi ka zama arhamul khalqi lil khalqi ka zama kana da tausayin al'umma a lokacin in zaka faɗi magana da ba za a gane ba mun faɗi mun yi wannan tattaunawa a kitabut tawhid ya daga cikin rashin iya da'awa ka zo za ka yi da'awa a lokacin ka yi da'awan da ba za a gane ba sau da aka shi sa ma daga muka jinkita da na ga a wannan gaba an zo sai na bari muka zo sha da za mu tattauna da abin amma da abin da aka yi ɓannan da aka yi a bayyane to wajibi kuma a zo a gaya mutane cewa wannan abin sunan shi ɓanna ba daidai bane kuma jama'a su kauce mutane da yawa mun fi kallon wanda suke sama da mu wannan ba na shakka cewa watan wata na aka wannan ba wata wata ba a wannan shekarar za ku ga wani shi ma yayin da aka mutu rasuwa ya koma ya ce shi ma zai yi irin abin da aka yi kuma mun ma ga ma a status na mutane yanda ake ta faɗan cewa wannan shine defeating burial da aka aka yi masa ya yi dace a masa wannan irin wannan abubuwa ai biki ai waye wannan ba daidai bane ba dan kawai in fara ga muku wasu abubuwa wasu abubuwa ma kila ko kuma fi ni gani tunda ba Allah tunda aka ce ya rasu kawai sai aka ga iyalansa kawai sun koma sun sa bakayan kaya saboda Allah ina baka samu bakayan kayan nan wani abu zai baka mamaki har yanzu ina tsammanin in dai ba yanzu ne BBC suka canja ba in ka kai loading wannan wannan page din BBC daga lokacin da aka ce wai Bukhari ya rasu sai wannan page suka mai da shi baki eh ina jin wannan wani abu ne wanda kawai zaka iya duba ka gani suka mai da shi zan baki shi da kansa wanda aka tura bakin kayan sa har aka dawo magajen kaya suke sawa iyalansu magajen kaya suke sawa wannan irin mugun mugun mugun wato fata ne wannan mummunan ka mummunan fata ne wanda suka suke suka yi masa a wannan wuce ba daidai bane a na farko dai wannan wato kamanci ne ne da arna ba ka da wani wanda yake magabaci da wai saboda kai an masa mutuwa kai da ku bakin kaya ya sa sai arna to amma dai lokacin da kuke bukata a mutum wannan mutum wannan mutum ya addu'a kuma kun kuna da an kuna son sa abin da nake ina ana da'awa saboda sai an yi da gaskiya akan iyalai ni a waje na ba wani iyali na da zai ko iyali ta ko kuma yara na ko ma mace ce ko yata da za ta ce tana so na tana wato wato kewan rabuwa za ta yi da ni amma kawai ta je ta dauko wannan kayan au tun da har ta zama tana sa wannan kayan bakin kayan to yanzu kaga tana yin tasarrufi political tasarrufi wato tana yi dan ta wajen da wasu yanzu ba tana yi ne saboda saboda ni wato ya zama ta kai da kushewa ta in huta ba amma wannan abin da muka gani kenan duk suka sa gaban ayan kaya me yasa suka yi saboda haka ake yi wato ashe kuma ku bakin ciki kenan ba wannan kaga wani zai tuhumce ku ce ko bakin ciki kuke ba in dai har wannan ya ba ku dama kuna gudun kar wani ya gani ya ce dan me ba ku sa bakin kaya ba saboda ba ku mishi abin da ya dace ba to ashe ba san shi kuke ba wannan tun daga wannan lokaci na fahimci to amsa matsala sannan kuma shi kansa a yanda wato aka rika yin wasu wasu abubuwa bukukuwa wani abu kamar da biki aka biyo shi da wasu bindigogi da ayi magana za a ce wai shi soja ne mu addini ai fi ba musulmi ne shi da a tare shi a cikin sawun sojojin Najeriya yake so ko a tare shi a cikin sawun mabiyi ma'aiki sai a sai a tambaye su aji iyalai na san ni ne na san dai har yanzu iyalai ko da ya san kalmar soja sai da dama su faɗi ya za a yi da da da da dan uwansu ko mahaifinsu ko mawaye shi aka dinga binsa da wasu abubuwa na wannan harbe-harbe da aka yi wannan ba daidai bane kuma manzo Allah ya hana wannan sahabbai sun hana wannan magabata sun hana wannan duk babu wani malami da aka taba samu ya saba akan cewa bai halatta abin mamaci da wuta ba sai daga cikin munkari na biyu da aka yi munkari na uku da aka yi a wannan waje a shikenan sai aka koma da can da muke da muka gani mun dan yi farin ciki yanda aka binne shi ba ba wani bisa aka yi ba koyi ba sai kuma aka koma kawa ta wannan wurin kuma kaga wata wata sabuwar bid'a jahilai sakarkaru sun shiga cikin abubuwa kuma sun sun yanda su haka za a yi kawai aka fara yi ma wannan waje ado a labarin da muka ko hoton da muka fara gani ma har ana ne ba a fara mafi wani farin fa amma dai an ce wai sun ji fada sun dan jara baya ban sanya labarin take ba amma dai na gani a hoto ban sani ba daga sai ne ko ba daga saboda amma dai na san na ga an fara mushirin ba an dai fara mushi wani dan wani wani dan busa bisa haka shi kasa wannan ba daidai bane ba daidai ba ne sannan kuma wuri ya zama wuri na protocol ko da ke wanda an yi magana da cewa wani malami shi ma ɗansa kwanki ya mutu shi ma ba daidai ba bid'a ce ba ta da asali ba nan dan ya malami ne masu yi ne ya yi satuttuka kawai haka ya taru karɓar gaisuwa wa ya fara haka ba inda aka ce ka yi satuttuka kana wai gidan ka gidan protocol kuma a ta karɓar gaisuwa wannan abin da sa nake kawo wannan ba wai dan abin da su abin da suka yi na san ba ma mai jin wannan wannan ba zan ba mai ji abin da yasa dai muke faɗa saboda su ƴan baya kuma wallahi sai mutum ya tashi akan iyalansa ni din nan sheda ne da yake kakanmu ba zaratu malami ne inda yake ana jima mashi ƙwarai da gaske so a lokacin da ya rasu idan baka yi ƙoƙari tun kana raye kayi wannan rigiman ba kar a yi maka wannan kuma ka samu Allah ya kimishe ka samu yarjacce bayan rasuwanka wallahi in ka rasu ayyusa abubuwa da ba ka so kowane ne kai kuwa in da kana dan yadda a yi wasu al'ada a yi waye a dan rausa wallahi sai an yi akan kan ka shi guda ka aje har yanzu ya daga cin abin da nake yi wato muka tuna ya da su zuwa ya rasu lokacin da ya rasu al'umma sai suka koma kawai bayan an gama jimamin wannan babban malami ya rasu an yi asarar malanta an yi kaza an yi kaza sai aka koma kuma ana burge mu da abinci ana burge mu da abinci ana yi burge mu da nama da tsoka da kaza da abu kawo abubuwa ai mana kaza abubuwa dai wanda ba shi da baya kuma duk wasu kwanaki kawai sai aka zo aka dinga yi wasu ana buga wasu abubuwa a lokacin fa kenan fa kan turo ita an shekar da dan yawa amma dai a lokacin an yi bije bije wai wai alamar cewa fa ana nuna fa kawai kawai ana fa tare da malam ana tare da iyalan malam wannan wannan gata aka yi ba yanzu wani wasu wanda suka yi wannan yanzu ma san inda nake ni gani yanzu ina ni jika na shiga shiga na nan kan ba su ma san inda nake su kaga yanda su kaga sai mutum ya tashi a lokacin nan dan kwanaki fa aka yi nan da Allah ya sa a cikin abu da abubuwa dai sun faru dai amma dai ba dai ana dan wani zama zaman da ake yin ba amma wani daga cikin wato manyan mu sai suka masu martaba a wajen mu suka nuna cewa yaya babban malami zai rasu irin wannan kawai dan wannan kwanakin kawai za ku shi yajin kwana uku wani abin da ya kama da wannan dan wannan kwanakin kawai za a masa to ka duba ga yadda mutane ke son jahilci da jahiliya da da aikin banza yayin da aka mutu ba saboda haka waɗannan abubuwan za mu zan faɗe shi saboda wato ya zama da Allah mu tashi kwarai daga sai wajen iyalan ba me yi maka wallahi sai kai kana mutuwa waɗannan da kake gani wato masu ko matanka ne ko kuma yaranka ne ko jikokinka ne wallahi ba abinda ka koya musu ba shi za su ba sannan ka tashi za ka yi ka wurjanta sosai ka yaƙi wannan abin wanda ya ci amana ya je maka in ku je can sai ku je ku shari'a kai da shi yanzu yanzu banza ka kai mamaki ubangiji zai tada zai tada shi shi wannan shugaban da ya rasu a tada shi a tada waɗannan duk waɗanda suke da'awar cewa masoyansa ne a ji cewa kai ka ce a maka sai su gami ya za a yi in suka kasa ya tsine musu ba wallahi ba abin wasa ba ne wannan a daga cikin abin da za mu a tare da za mu kawo a wannan babi shi ne wato haramcin mutum ya zo ya wato ina jin ma har fulawa ma an ce an fara shukawa ko fulawa a wurin ban sani ba amma an ce wasu suna magana na gani na karanta wani ya ce wai har fulawa ma an fara sawa ko furanni ko waye bi za su yi aure mutane kamar jahilai hausawa har yaushe suka zama haka bahaushe akwai shi wannan kuma shine illan ma bunnan bunnan mamaci a gida gaskiya wannan ya daga cewa abin da ma ya fatin ko bi ishara kar ka tsaya ka ce za a wani bunne ka a gida gina bunnewa a gida gayar su halacci amma a je aka bunne kai inda yake wato wani yan wanka musulmi wannan ya fi nesa da wani ya zo ya maka bid'a yana maka wani ran muri ko ran ajo a wurin a hadisi na farko da zamu fara karantawa shine hadisi da Imam Malik ya fitar a cikin Muwatta Abdurrazzaq Sanani ya fitar ta hanyar sa ta hanyar hadisi na Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makburi Abu Huraira yake cewa ake cewa na ha an yuttaba binar ba'da muti Abu Huraira ya hana abi shi da wuta lokacin da ya mutu ina magana abi ka ana maka wani kabarbari ana sassara maka ana wani ana wani sabin dugugi waya faɗa wace ai maka wannan ba wanda ya ce a yi maka amma wa tsana muhammad ibn hassan shaibani wanda ke rutar ga imam malik abu da ce na ha an yi taba a binarin ba da ho abu mizmarin fi janaza abu da ya hana a bi shi da wuta a lokacin da za a kai shi kushewansa ko a ɗauki wani garwashin wuta haka mai ɗan wuta ana ana musu da shi in dai ba wai su na kai da shi wato me naka na in ba mummunar ta'ada ba wannan mummunar ta'ada ce me kake dama me ake me yake gudun autan ba ko zo kuna mishi da wuta kuma Imam Abdurrazzaq Sanani ya fitar ta hanyar da wannan hadisi ta hanyar Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhib daga shi al-Maqburi daga Abu Hurairah abu da ce ausa abu huraira ahlahu an yadribu Allah yadribu ala qabrihi fustaman abu huraira yayi wasici ma iyalinsa kun ga an ce yayi wasici kace kan malamai suka rubuta wannan wasaya al ulama inda hudur al maut yanzu a cikin wane ne ya taba yi ma iyalansa wannan wasicin kaga in na mutu ka mun kaza wanda ya mutu ya ci wanda ya mun kaza ya ci amana ta ban yafe mishi ba ka faɗa musu wannan da baki sosai a su gani أوصى أبو هريرة أهله ألا يضربوا على قبره فسطاطا أبو هريرة ياي وسيتشي أكن cewa kar ayi mishi wani rumfa a kabarin sa wala yutbi'u bi mijmar wala yutbi'uhu bi mijmar kuma kar a bi shi da al mijmar wa an yusri'u bihi kuma su gaggawa su kai shi kar ayi wato ana ana wato dogon turanci al mijmar shine abin da ake sa garwashi a ciki wannan dan shi faranci da ake sa garwashi a ko wani abu da zaka sa garwashi a mamacin da shi suna bi saboda mushrikai suna amfani da wannan wata al'ada mummuna al'ada kamar da Imam Zurqani yake hikitowa daga Abdul Malik ibn ibn Habib cewa wannan mummuna al'ada ce ta ta mushrikai kuma wato tafa'uli mummuna fata dan da kana son ka tsare ka daga wuta kuma an bi ka da wuta me aka yi maka kenan sai kaga ana kuma sai magana cewa kuma kar a bi shi da wato kar a mishi alfustat wani wani rumfa da ba magana ma kabari ya bisa wannan duka wani wata bid'a ce da babu ba ta da asali a wani a wani a wani ruwaya da dai wannan wannan ruwaya na Abu Huraira yake cewa la tattabi'uni bi mijmari kar ku bi ni da wuta wa asri'u bi ku gaggawa da ni fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji ba yake sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mu'mina idza wudi'a ala saririhi mu'mini idan aka sashi a cikin makaransa qala sai ya ce asri'u ku gaggawa fa idza wudi'a ala saririhi fa idza wudi'a al-kafiru ala saririhi in aka sa kafiri a makaransa qala waila ana tadhhabuna bi ce kai ce wai da za ku kai ni kaga wannan shi ma wato yana nuni zuwa ga cewa wato dole a kai mutum da wurwuri kuma magana a zo ana kawata kabari bai taso ba magana kuma a zo ana wato bin shi da wasu wuta ko wasu abubuwa duk wanda bai taso ba wannan duka malamai suka ce hikima akan wannan shine wato a tunkure maka karka jirka ma da kafirai sannan kuma wannan zai sanya kuma a koma ana maka mummunan fata abe kamata kana neman a tsare ka daga wutar jahannama kuma a bi ka da wuta ba kuma bai kamata ba kamar da Imam Zurqani a cikin sharhin sa yake fitowa daga Malik ibn Habib Malik ibn Anas yake cewa akrahu an yuttaba al-mayyit bi majmali ba na son in ga ana bin mamaci da wuta wa an tuqla ma affaruhu ko aje a ce za a mishi wani ado kasan wasu ma suna ado suke mamacin aje a ce za a yanke mishi kumba wa an tuhlaqa anatahu anatuhu ko kuma a ce wato za a yanke masa za a yanke wato gashin gaban sa walakin yutrak ala halihi abashi yanda yake wa ara zalika bid'atan mimma qalahu ina ganin duk wanda aikata haka to bid'a ya aikata kaga yanzu wannan na wato na farko dai sun kawata wajen na biyu sun sa mummunan kaya na uku kuma sun sa wanda sun sa kuma sun bishi da bindigogi suna ta harbawa waye wannan bifitin da yariyar suke kiransa wannan kaga wani abu ne wani jahiliya aka ji aka da kosa to kowane ne ya sunansa jahili Abu Umar Yusuf ibn Abdul Bar a cikin al-Sikkar yace la a'lamu bayna al-ulama khilafa fi karahiyati dalika yace ni ban san a wajen malamai sabani akan wato cewa ba daidai bane abin mutum da wuta lokacin da mutu yace ban san sabani akan wannan ba ibn al-mundhir yake cewa qad kariha kullu man nahadu anhu min ahli al-ilm yace duk wanda muka haddace labari daga wajen sa daga cikin malama abota ilimi ya alwato cewa yaki an yuttaba al-mayyit binari abu mamaci da wuta tuhmal ma'ahu wanda za a dauki wutan tare da shi idan kumila yayin da aka dauki shi za a kai shi kushewar sa wa mimman ruwina anhu annahu naha an zalika daga cikin wanda aka muka aka ruwaito mana cewa ya hana haka wa ausa bihi kuma yayi wasu ci cewa kar ai mushi haka عمر بن الخطاب عمر ذا الخطابي وعبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار وعائشة أم المؤمنين وأبو سعيد الخدري وكره ذلك مالك يتي duk waɗannan sahabbai sun ki haka kuma malik ya ki haka shi ma wa nahnu nakrahu zalika yace mu ba mu san haka wani ijma'i na malamai ba wani sabani a wannan duk wanda kaga haka dan duniya ne kuma jahili bai san addini ba Ah, kuma ya kamata a tashi wurin da kwarai da gaske a a yi ma wato iyalai wasiya dan kai yanzu ka ce baka so duk ba shine rigima take ba bayan baka za a yi ba kuma hana za ka iya yi ba saboda haka ka gaya musu da wato baki sosai cewa haramun ne a maka haka kuma duk wanda ya maka haka ya ce ya ci amana wasu daga cikin malamai akwai abin da aka rika musu bayan rasuwarsu ba su suka ce a musu ba kaga ba su da ba su da laifi a yau ka ma annabi Isa annabi Isa shi ya ce a bauta masa ba shi ce abota masa ba amma ya je wurin ubangiji ubangiji zai kwabe shi zai sade shi ya ya kubutar da shi haka wannan shine abin da kamata mu yi mu rika yin wato iyalanmu mu zama wato tsakaninmu da su akwai irin wannan kwaban kar ka zama kana ana bar su suna yin abin da suka ga dama kuma yayin da kake raye wani naka ya rasu in kai kake raye to kai ma ka rike amana ka hana wannan ya zama ka an riga an san ku a iyalan ku ba ku bari a riga yin wannan jahiliya wasu abubuwa ne da yawa ake yi yayin da aka mutu duk wannan ba daidai bane kuma dole sai mun tashi tsaye za mu yaƙi wannan abu in ka ce al'ada dai haka ake yin to shi za ka ga al'ada kuwa in ka mutu kaga sai ka je lahira ubangiji ya tambaye ka me yasa ake maka haka ba na ko kokonto cewa wallahi sai ubangiji ya tambaye wannan shugaban da ya rasu akan wannan abubuwan da aka yi wallahi sai ya tambaye shi kawai dai illa iyaka da iya da abin da zai wuce ya wuce in ba shi da shi kuma ubangiji ya mushi ya mushi hisabi ne da adalcin da ya dace da shi amma wallahi ubangiji ba zai bar wannan abu ba sai ya tambaye shi kayi abin da ya kamata ka yi da shi ke maka haka inda ana cewa wato kukan mamaci mamaci ana mushi azaba da kukan da mamata ke masa sai wannan wannan jahiliyar da aka masa kuma ce ba za a masa ba dole za a yi ubangiji zai tare shi ko za a tambaya kamar da mana ce wannan hadisi na farko da nabi da muka fara hadisi Abu Huraira a ciki akwai masail na farko masala na farko akwai annayu kai wato labari da mutuwa akwai magana adadin takbirai akwai magana karatu da ake yi da sauransu fatiha da kuma sura a wajen wasu daga cikin malamai nan maza la yake cewa na abu yake cewa na annabi sallallahu alaihi wasallam an-najashiyya fil yawm alladhi mata fihi maza la ya labarta masahabbai labarin mutuwar najashi a lokaci a ranar da ya mutu ya haka kira shi da an-najashi najashi suna ne na sarauta kamar da fir'auna suna ne na sarauta wato ba suna na wato suna yanka na wani mutum ɗaya ba duk wanda yake wannan mulki din ana kiran shi annajashi ana kiran shi wato duk wani sarki na aksumul habasha wato na aksumawa sunan wato masarautan kenan to shi wannan mutumin da yayi zamani da ma'aiki har yarsu manzo Allah ya masa sallah sunansa ashamata kamar yadda wannan shine hadisin da ya zo a wannan hadisi na Jabir ɗaya daga cikin hanyoyinsa ibn Jurayj yana rutuwa daga Afa ibn Abi Rabah daga Jabir ibn Abdullah mazalla ya ce sallu ala akhikum ashamata ku yi salla ma dan uwan ku ya rasu sunansa ashama haka mazalla ya faɗi sunansa kai tsaye a wannan mutumin ya rasu a wajen galibin malamai sun ce ya rasu shekara ta tara shekara da aka yi tabuka shekaran ya rasu bayan hijira shekara ta tara bayan hijira imamu al-hafiz ibn hajar ya haifeto daga albayhaqi cewa ya ambata cikin dalailin nubuwa akwai magana na malamai da suke cewa ya rasu shekara ta takwas ko shekara ta takwas ko shekara ta tara a wannan bawan Allah dai ya rasu wallahu ta'ala a'lam najashi musulmi ne ya rasu amma kuma yana daga cikin wanda suka yi zamani da ma'aiki kuma suka yi imani da ma'aiki amma Allah ta'ala bai kadarta mishi ne je ya Allah ma'aiki sami wato sharaf ya sami wato martaba na sahabaci manzo Allah ba saboda yanda ya tashi ya tashi a wani gari da akwai na farko dai akwai nisa hijira zai masa wahala sannan kuma akwai kumce-kumce da kawanya da su kafirai suka yi masa wanda ba zai iya yiwa ya wato tashi ya je ya hijiran ba to amma dai daga cikin aiki alkhairi da ya bayan karɓi musuluncin da ya yi shine wato ya kyautata makwabtaka tsakanin shi da musulmai da suka yi hijira zuwa garinsa so Ja'far dan uwan Ali bin Abi Talib da yawa daga cikin wanda suka yi hijira zuwa gare shi daga ci har da uwar mumune ma Ummu Habiba Ramlat bint Abi Sufyan ta yi hijira ita da mijinta ta je ya rasu a can daga baya kuma mazala ya nemi aurenta shi wannan bawan Allah ma shi ya biya sadakin shi na ja shi kaga yayi mazala abubuwa alkhairi kwarai da gaske sannan kuma sai ya aiko ta cikin karauka abuntatta tawaga abuntatta har ta dawo madina bazala ya wato ta yasa ta cin jerin wato jerin gwanan matayensa ba a san cewa ya musulunta ba sai daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ta hanyar wahayi kawai aka samu wannan bawan Allah ya musulunta kaga wannan malamai suna huta da shi wajen cewa ana iya samun wani bawan Allah ya mutu ya mutu a matsayin kafiri a hukunci na duniya mu a wajen mummunai duka mu kafiri da a wajen ba amma a wajen ubangiji ubangiji ya san cewa shi mummuni ne idan maza Allah yana nan Allah ta'ala zai iya gaya maza Allah ya gaya mana kamar yadda ya faru a Najashi maza Allah yanzu baya nan ba wanda za a mishi wahayi saboda haka sai dan aje lahira ubangiji ya bada da kansa ya bada shaida cewa na shaida cewa wani ya musulunta amma bai iya zuwa ya hijira ya bayyana musulunci sa kun sani ba kamar yadda ku sani wajibi in ka ce ashhadu an la ilaha illallah wani abu da kake kira bayan ka kudurci a zuciyarka kuma dole kai al'ila dole ka sanar da mutane ba shi wai zaka ce kai musulmi ne kuma kawai sai da kai shi kai kadai ka ce takawa hahuna a'a in kai wannan ba kai al'ila ba to wannan wato bai cika ba bai yi ba dole yayin da kace ashhadu an la ilaha illallah kuma ka so ka bayyana wannan shine ma'anar shahada shahada ka shaida cewa wani yayi wani yayi wani laifi kawai ka je da kai da shi a daki a wurin alƙali sai ka fito kace ka shaida ka bayyana mutane kuma haka bane shaida sai ka tafi cikin shaida shine ka fito ka ga mutane cewa kai musulmi ne to amma idan ya zama wani dalili ya sa ka baka iya fitowa ka saboda abin da ya gewaye kana wato kafirai ko kana gudun mutuwa ko na baka mutum wannan har ka mutu a haka to mu dai a cikin hukunci a hukunci da zamu maka na duniya shine hukuncin kafirai ba kuma zamu ci Allah ya ji kanka ba amma dai ubangiji in aka tafi tunda dama shine mafi mafi girman shaida da wani zai iya bayarwa shine shaidan Allah ta'ala zai zo ya shaida cewa wani na shaida cewa ya musulunta mala'iku rahama ba su shaida kaga shikenan nan da nan kaga sai ka karbi shaidarka daga wannan lokaci kuma za ka zama wato musulmi sai dai kamar yadda kuka sani shaidan mumune cewa da ba musulmi bane da wuya kaga ubangiji ya za ta shaida su in kaga mumune sun shaida cewa wani ba musulmi bane yanzu ba lokaci da ka kawo mutane shubha ba ka ce wai yanzu ba faroma ya mutu yanzu ba yanzu ba a ci tabbacin wai ya mutu ka sani ne ko a cikin zuciyarsa musulmi ne a'a a wannan ya ga duk wata shubha kace ka kawo mutane da wasu wasi kuma ubangiji kullum yana yakan gazgata mu mummunai wato zatan su in dai wani ce shi ba musulmi bane to dan me zaka ce shi musulmi ne kuma ko ba sani ba ya ce shi ba musulmi bane ba musulmi bane kawai in ya ce shi in ya lamu shi musulmi ne to wannan istisna'at ne kawai exceptions ne to gaciya ne wanda kuma wannan kadan ne yake faruwa ba ba da yawa ba a saboda haka wannan shine dai abin da ya faru na na annajashi wato Allah ta'ala ya sanar da manzo Allah cewa najashi ya musulunta kuma ka tashi kamar shi Allah kai da sahabbanka manzo Allah sai ya tashi kamar da kuka ji anan ya je mishi kabarbari guda hudu ya sa sahabbai suka yi sahu sahu suka yi masa sallah to wannan shi zai bayu mu zo mu tattauna abinda malamai suke tattaunawa akan hukunci na salatul ghaib hukunci na wato sallah na na wanda yake shi baya wurin ba idan ta inda zaka yi sallar ba wato bai zama halattacce ba ina jin aiko lokacin da malamin danta ta alhaji amin danta ta kance malam ko aka ce alhaji shi ne ya kuyi ne shi amma dai malam dai da Hausawa ba sunan kuma ba sunan shi malam din ba rage mishi koyi ba malam alhaji danta ta eh wato ina jin wasu ma sun ce za su yi mishi salatul ghaib ba sani ko a mishi ko ba mishi ba wasu yi ko eh to wasu sun malamai suna tattauna akan wannan hadisin ta yaya za a dauke hujjarsa hujja da shi ta yaya za a hujja da shi akwai ahnaf da kuma malaman malikiya suka ce wannan khususiya ce ta manzon Allah bai halitta yanzu bayan manzon Allah wani yazo ce zai yi sallah na ghaib ma wani mahaluki ba shi yasa wani lokaci abin da ke ba da mamaki a kasan nan a kasan nan wani lokaci in kaga ana rigima da kai da sunan mazhaba to kawai so ake rigima da kai amma galibi abin da yake mazhabanci da yawa fa in an ga dama fa kawai hawa kansa ake a burge shi yanzu yanzu ka kaba wanda yanzu su wanda za su ce za su yi mishi salatul ghaib na duk malikiya ne ba wanda zai ce ba malikiya duk malikiya ne duka kuma suna daga cikin masu kuciyan cewa su malikiya za su yi daga haka su malikiya kuma su a wurin su ba ba a sallar salatul ghaib ba a yi ba ya ce salatul ghaib wai daidai ne kuma daidai bane ina dai son kusancewa a kasar nan in kaga ana rigima da kai galibi akan mazhaba to ana rigima an gada ba rigima da kai ne kawai ba ko baka da gata ko ana son a kawo maka wani tarnaki kawai amma galibi ana maganar malikiya mu ba malikiya nan ba wai ta muke ba kai da Allah kasar nan ta ne ma mun mun mukushe ta abuwa da yawa muke da malikiya da ba malik ba ka ce ba malikiya ma ba ma sabani a cikin ta amma kuma mun zo muna yi kuma mu a yanzu malikiya da ahnaf suna cewa wannan kusuciya ce ta manzon Allah ba wanda ya halatta yanzu yanzu kawai haka yazo ya ce zai sallah a salatul ghaib bayan ba shi ba manzon Allah bane ba to me yasa malaman malikiya da kuma malaman ahnaf suka faɗa wannan magana za ka ce wani hadisi ai ƙarai na musu raddi eh amma hadisin ai akwai abin da za su iya fito maka da shi na farko dai iskalin hadisin shine manzon Allah ai bai ci gaba da yi ba manzon tun da ya salatul ghaib din ba samu ya ƙara bai ma wani sasin ka'in ba to kaga wannan kuma dalili babbara wajen cewa to kaga yanzu bai halitta a sake yi ba kenan tunda dai bai ci ga aikin da yawa kana maza Allah bai a samu ya ci gaba da yin sasin ka'in ba a suka ce kuma maza Allah bai yi mishi wannan sallan ba sai bai san haka ba sai ta hanyar wahayi kai yanzu annabi yanzu zaka ce wani ya rasa ba naka mishi sasin ka'in sa shi aka yi sai da kuma ubangiji ya gaya mishi sannan kuma suka ce ba a samu wasu sunna ta wakana bayan da shi manzo Allah ya cigaba da yin wannan sallar ba suka ce kuma za a iya yi wa ba ta hanyar mu'jiza ya zama Allah ta'ala ya nuna mishi gashi yana kallon shi sai haka da ya tsaya ma kila ya sita ya daidaita ma sai gashi Allah ta'ala ta hanyar mu'jiza ya nuna mishi najashin sai ta iya yi wa ba Allah ta'ala ya mutsu mishi ma da gawan nasa duk wanda zai iya yi wa to kaga waɗannan abubuwan duka wani yanayi da suka zagaye manzo Allah kadai ba zai yi a samu wani wanda ya zagaye waɗannan abubuwa za su zagaye shi sai manzo Allah da zai tuna zama khususiyya na farko dai wahayi ba wanda ake ba wahayi yanzu ba an da yanzu kawai haka yanzu ya ce wai an waka shi yana ganin an matsu mishi da wani da wani gawa na wani bawan Allah yana mishi sallah bai isa ba eh ana iya samun wannan amma dai ba zai zama shari'a ba ba a ɗaukar shari'a a ɗaiɗaikun mutane ana ɗaukar shari'a ne wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haka suka ce waɗannan abubuwa duka yana nuni zuwa ga wato khususiyya cikin manzon Allah sai imamu shafi'iyya da hanabila su suke cewa wannan ya halatta ma kawai su ya halatta don haka abinda aka yi a wannan kasa na yi mushi sallah sallu gai wannan hanabila aka shafi'iyya aka su sun ce ya halatta gabaki ne ma kawai in an ga dama mutum ko ya ko da an masa sallah ma a garin kawai ya halatta kawai in ka ga dama kawai ka mishi sallah sallu gai ya halatta sun yi hujja da wannan hadisin kuma sun yi hujja da wannan hadisin Abdullahi ibn Abbas can gaba to ai salla ala qabrin ba'da ma dufin yayi salla ma wani kabari bayan an binne shi to to ya halatta kawai wato ayi ma mutun salla sai dai shafi'iya suna ce suna kawo kaidi suna ce wato amma anan sai dai wanda lokacin da wannan bawan Allah ya rasu shi ma yana cikin wanda dama sun sace su mishi salla din abin nufi kar ka zo lokacin da aka haife ka lokacin da mahaifinka ya rasu ba ma haife ka ba sai da ka girma aka ce ga kabarin sai kace wa rije mushi sallah to shi kaga wannan kai ba kai lasta ahlan bi bi an tusalli alayhi naka bi ba za ka je kai mushi sallah ba wannan shine maganar su da suke fada kuma wannan mai ce shine ra'ayin Shafi'iyya da Hanafi da suka halatta baki daya to sai akwai magana na uku magana ne da ake rawaitowa daga Imam Ahmad Ibn Taymiyyah cikin Fatawul Kubra majalajinsa na hudu shafin ɗari hudu arba'in da hudu ya yi kashe daga imam ahmad cewa ana yi ma duk wani mutumi nagari wani mutumi wanda yake muhimmi ya rasu mutumi nagari saboda salahansa ko saboda jihadi da ya yi jihadi mai girma amma musulunci ko wani attajiri da aka saba sani alherinsa ya fatsama ma al'umma baki daya kamar shi ɗan tatan suka ce to wannan ya halatta aje ko wani shugaba mai adalci suka ce ya halatta irin irin wannan mutane a samu a samu ko da a musalla to kuma wani ya sake saba da sallan a musallacin sa'i wannan ya halatta wannan ruwaya ce daga Imam Ahmad kuma wasu daga cikin malamai al-fatawa na jashin da'ima wannan shine zabun su Abdurrahman ibn Nasiruddin Nasir al-Sa'idi wannan shine zabun sai cewa ya halatta wannan shine magana na uku sai magana na hudu da ake da shi shine magana ita ma ruwaya ce daga Imam Ahmad wanda ke cewa a'a sasul ghaib ya halatta ne kawai ga wanda shi dama inda yake gari ne wanda ba zai yi a mishi sallan ba ko ba a mishi sallan ba wasu sun riga sun hana a mishi sallah gawansa sai a mishi sallah in ba a mishi sallan ba in an mishi sallah to kaga ba za a mishi sallah ba in an mishi sallah in ba a mishi sallah ba to shi kenan ya halatta a mishi sasul ghaib wannan ruwa ce daga Imam Ahmad kuma da yawa daga cikin al-muhaqqiqu da sirrin jaya da wannan ra'ayin wannan shine ra'ayin al-Khattabi shine ra'ayin ar-Ruyani daga cikin ash-Shafi'iyya shine ra'ayin Abu Dawud al-Majid Abdullah al-Majid Imam Ahmad ne kuma kitabus sunan kuma akan wannan yayi babi kuma wannan shine zabin Sheikh Sa'id bin Taymiyyah shi zaɓin ibn al-qayyim da sauran da yawa daga cikin malamai wanda kuma wannan ra'ayin shine yafi salatul ghaib magana mafi inganci ana yin ta ne kawai ga wanda shi ba masalla ba dalili akan haka shine mazala ba saki samu da yayi ma wani sahabin salatul ghaib ba duk da ana samu wani lokaci wani sahabin nasa a can wani jihadiyar su musamman ghazwatu muqtata ghazwa na muqta da aka yi fazala ya aika rinduna a cikin rundunar nan akwai zaidu a cikin rundunar nan akwai ja'far akwai cikin rundunar akwai abdullahi ibn rawaha a cikin rundunar nan akwai waye na hudu wanda khalid bin walid banda akwai na biyar kuma wannan ne duk manyan sahabbai ne aka tura su su tafi jihadi su yaƙi rumawa to duka sun sun sun rasu mazala ba shi da kansa ya rika labarta wato ga san wani ya rasu wani ya rasu amma sai bai ce ba tashi mu je mu sallama saboda a lokacin a musu sallah inda suke kuma wato bai dai musu sunna irin na tana jashin nan ba to kaga wannan yana na baka cewa matsala ba wai a sake bar sunna a haka ba sannan haka malamai suke cewa ga wanda ba amsa sallah ba irin da jashi wasu abubuwa sun zagaye shi yasa ba amsa sallah ba to wannan babu lifi in an tashi an ce za mu sa su ghaib wannan idan aka yi to an dace da sunna abinda kuma aka yi an kyauta wannan magana shine zabi ibn taymiya kuma shine zabin da yawa daga cikin muhaqqiquna na wannan zamani shi suka zaba kuma wannan ra'ayi kamar da muka faɗa tafi ra'ayi ne da tafi zama daidai amma in ba haka ba dan mutum kawai a mashi Allah a wani waje dan dai ga wutarsa da wani abubuwa duk wannan magana mafi inganci ba sai an masa sallan ba ta masa addu'a rama me sallan sallan ba addu'a ce ba ai ta masa addu'a haka nan Allah ta'ala ya karbi bakwancinsa ina ganin saboda yanayin da lokaci yayi zamu dakata nan abinda baka tare da Allah ba mu lada abinda muka kusala tana yafe mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am na'am na'am na a sai sai rahu ba su ma biyawa sai sai ya ciko sai ya cika wani kabarbarin kawai shikenan ya cika kabarbarin shikenan sallar sa tayi insha Allah wa alaikum salam wa rahmatullah
makoci da Allah ya ma arziki da bayan mutuwar shahada
kalmar shahada ta yi wani kalila ce kuwa in ya wuce da kalmar shahada ta zama kalila mai girma da radin kansa ya ce la ilaha illallah ya rasu makwaci na kunci makwaci da saman saman gida ina kasa mun ga shekara goma na'am
har da yanzu amma a ƙarshen mutuwa kana ƙasar kana kuna la ilaha illallah ta faɗa la ilaha hatta kana yin na
ko ba ta faɗa ne saboda ta saba faɗa ba na'am ka san saboda yawan zama kano ko wani waje abin da nake nufi ba ta faɗa ne ana tsammanin cewa sau ta saba faɗa ba alayi halin da inda ce ta kalmar shahada to ana sa rai gaskiya in dai ta yi kalmar shahada to dole za a samu ta rai tunda dai addini ai ba da na na ubangiji ne ba na ba na ba ba na mu kadai ba da ubangiji shi ke cewa wani shigo wani fita na saboda haka in ta yi kalmar shahada wannan shike da sai a yi mata tanakkubi sai a sa rai har da yau ina ina kuma gida ina jin tana la ilaha illallah eh gaskiya za a mata tanakkubi wannan la ilaha illallah Eh, dole dai kalmar shahada a ƙarshen al'amari shi kenan har da yau da bal bal daga cikin daga cikin wanda suka zo suke Madina akwai wanda aka saba sani yana yakan ma yakan ma aiki ne shi to amma sai lokacin yakin Uhud yake tsammani sai ranan ashe ya riga ya imani to bai ma riga ya zo da ruma aikin ba ya ya lakana mishi kalmar shahada sai ya fita jihadi to amma cikin iko Allah sai aka kashe shi sai aka zo ana ci ana dan bubbincikawa sai aka ganshi ga ne bai riga ya karasa ba ce to kai yanzu me ya jawo me kawo ka wurin bayan mun san cewa kana kin wannan al'amari kana kishin al'umman ka ne kishin kasa ne ya kawo ka ko ko san san addini ta san addini ya kawo ni kuma in ka ci muka je ka karanta wa manzo sallama ta haka wannan ya shiga musulunci duk da bai kalmar shahadan ba ba ya zo wani ma'aiki amma kuma ya riga ya shiga saboda ubangiji ne ba shi dama ba saboda muna sa ran wannan ubangiji ya zama ya karbi abin da ta yi wataƙila dama ta ma jima da karɓar musulunci wasu abubuwa sun zagaye ta akwai alama ka da min tana da na kwarai Eh, to Allah ta wani abin da musulunci yake gane tana biya alhamdulillah Allah ta ba sakamakon wannan sai ta zaka
da a eh salatul ghaib inda ai yanzu ba mu da tabbaci mu
eh mu eh mukaddara inda ta ya ga ya wato ta faɗa mu cewa ita fa ta karɓi musulunci ne ta amma wa'annan wa'annan sun mata kawanya sun hana ta kaza sun hana ta kaza ta mutu a haka to mu din mu musulman da shedansa ya halatta mu zo mu zauna mu sallah salatul ghaib na ba wannan shine abin da ai su malaman magana ta hudu suke faɗa ruwa daga Imam Muhammad sai mu mata sallah a haka su suna ta mata mata bukukuwan su suna ta waye mu kuma muna cewa Allah ji kanta ba wani babu wani abu ubangiji ta da in ta tare shi ta tare ita ne a da nazo na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na cikin makabarta ba in ba a masallan ba a cikin makabarta wannan ga ga hadisi na na Abdullahi ibn Abbas insha Allah in muka zo za mu tattauna wannan insha Allah eh hadisi Abdullahi ibn Abbas ya zo kawo wannan matsala da insha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi